الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله فإن تقوى الله نجاة وأذكركم بما في وأذكركم بسورة الحجرات فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالقرآن كما أمره ربه ومولاه حيث قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala na yi makaina wasiya kuma ina yi muku wasiya da mu ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine tsira mu kuma yin mu rinka kiyaye tsakaninmu da Allah a bayyana da kuma a ɓoye mu riko da amintacciyar igiya ita ce igiyar addinin musulunci sannan ina tunatar da ina tunatar da mu gaba ɗaya da suratul hujurat kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masahabbansa wa'azi da alqur'ani bisa umarnin da Allah jalla wa ala yayi masa yace fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi ka tunatar da wanda duk yake jin tsoron narkona kai masa wa'azi da alqur'ani ina yi mana wa'azi da wannan sura mai albarka suratul hujurat wadda Allah maɗaukakin sarki ya fitar mana da yadda tsarin alaƙarmu zai kasance tsakaninmu da juna da yadda zamantakewanmu za ta inganta da yadda za mu kiyaye shugabanci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin mu samu tsira da rabauta da kuma yadda za mu yi maganin fitintunu da za su zo a tsakani wanda suke ɓata tsakani wanda za su iya bayuwa har ya zuwa ga yaƙi da juna waɗannan waɗannan umarce-umarce da tsare-tsare da ke cikin wannan sura mai albarka su ne suka fitar da mu daga cikin dubbai ya zuwa ga haske wajen mu'amalanmu tsakaninmu da juna da ma mu'amalanmu da sauran al'umma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura mai albarka da yin hani gabarin wucewa gaba da wucewa gaban Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da wani zance ko wani aiki kada mutum kada mutum ya gabatar da ra'ayinsa ko maganarsa ko zancensa ko aikinsa gaba da maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda waya kamar yanda aka umarce shi ya tsaya inda umarnin Allah yake kada ya gaba gadi yayi abin da yake so bisa ra'ayin kansa sannan Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar da mu da kada mu rinka ɗaukaka muryanmu burbushin muryar manzon sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da cewar wannan zai sa ayyukan mu su ɓaci gabaki ɗaya alhali ba mu sani ba wannan ya nuna girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma don haka ne da wannan aya ta sauka sahabbai in suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam tankar wanda yake yin raɗa ne saboda jin tsoron kada aikinsu ya ɓaci wannan ya nuna mana girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan shi sunnarsa tana da wannan girman matsayi don haka kada mutum ya mugusta ladabi a majalisin da ake karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukaka murya da kwarmato sama da muryar karatun da ake yi na bayanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya tarbiyyantar da mu akan kada mu rinka mu kyautata ladabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen neman izinin zance da shi yayin da yake cikin gida kada mu ɗaukaka murya muna kiransa Allah ya sifanta duk waɗanda suke wannan ɗabi'a ba sa nuna ba sa nuna ki ba sa nuna ladabi wajen kiransu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifansa su da cewar ba su da hankali saboda haka cikakken hankali na addini shi ne hankalin da zai sanya ka ka kiyaye martabar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauke shi ba tamkar sauran mutane ba sannan Allah ya tarbiyyantar da mu wajen mu'amala da labarai da ake kawo mana cewa idan fasiki ya zo da labari mu nemi sanin tabbas kada mu wannan ya kai ya bayu ya zuwa ga mu je mu farma waɗansu mutane a bisa jahilci da rashin sani ya zamanto mun zo muna nadama maganin nadama shine ne tabbatar da al'amari yayin da duk aka kawo maka labari dangane da ɗan uwanka ko dangane da waɗansu daga cikin ‘yan uwanka ko ma dangane da wani al'amari wanda zai bayu ya zuwa ga kai wani aiki ka zartar da wani matsayi a kai to ka nemi sanin tabbas domin wannan shine zai tsare ka daga gafaɗa cikin nadama sannan Allah ya tunatar da muminai cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu. don haka da za su yi wani abu domin su ɗauke shi daga turbar daidai Allah zai sanar da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai bari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma ya zamanto an je an yi abin da yake ba daidai ba Allah baya so wanda ya nuna mana cewar matsawar muna rike da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai sanya wato Allah zai tsare mu daga je mu fada cikin abin da zamu zo mu nadama sannan Allah ya bayyana falalarsa ga muminai cewa Allah madaukakin sarki ya soyar musu da imani ya zayyana shi ya kawata shi a cikin zukatansu ya zamanto imani shine abin so a wajen su fiye da komai kuma ya sanya su suna kin kafirci da fasikanci da saban Allah wannan shine waɗanda yake shiryayyu saboda haka shiryayyun bayi su ne waɗanda Allah ya sanya su masoya ga imani waɗanda ya zayyana imani a cikin zukatansu waɗanda ba sa son kafirci ba sa son fita daga ɗa'ar Allah ba sa son saɓon Allah waɗannan su ne shiryayyu da kowanne daga cikinmu ya waje bai sa'ayi domin ya zamanto a cikinsa a cikinsu kuma wannan ba don wata gwaninta ba ne ko don wani abu nasu a'a falala ce daga Allah da ni'ima daga gare shi kuma Allah masani ne mai hikima sannan Allah ya tarbiyyantar da mu akan idan fada ya farke tsakanin muminai jama'a biyu ta muminai to mu yi sulhu tsakaninsu idan bayan an yi sulhu wata jama'ar ta yi ta'addanci ta yi shishigi ta yi zalunci ta farma wata to a taru da wadda aka da wadda aka farma wadda aka zalunta da kuma waɗanda suke ƙoƙarin yin sulhun a tsakani su haɗu ga baki ɗaya siyaƙi wadda take ita ce azzalima har sai ta dawo zuwa umarnin Allah idan ta dawo zuwa umarnin Allah aka yi galaba a kanta aka dawo aka sasanta akan umarnin Allah to sai a yi sulhu a tsakaninsu da adalci kuma Allah yana son masu adalci sannan Allah ya tabbatar ma da mumine cewa su ne kaɗai suke da ‘yan uwantakar juna ‘yan uwantaka ba ta jini ba ba ta surkunta ba ‘yan uwantaka ta imani, wannan tana tabbata ne ga muminai kaɗai, saboda haka ga baki ɗaya muminai Allah ya yi mana wasiya da mu ji tsoron Allah domin rahama ta sauka a cikinmu, ya nuna mana cewa ita shi tsoron Allah shine mabudin saukar rahama a tsakankaninmu sannan Allah ya ladabtar da mu da abin da ke tsakankaninmu na mu'amala yace kada kada ku rinka wato yin izgili da juna ku rinka ma juna ba'a kada maza su yi ma su yi ma maza haka mata ma kada su rinka ma junan su ba'a da kada su rinka ma junan su ba'a da izgili domin wannan yana nuna abin da yake yana kaiwa ya zuwa ga bacin tsakani saboda kowane ɗan adam Allah ya bashi karama yayin da ka aibata shi kai masa izgili kai masa ba'a imma da baki wa imma da kirce wa imma da yafuce ko da dukkan wata hanya daga cikin hanyoyin da zaka aibata ɗan uwanka kai masa ba'a ka nuna kai izgili da shi wannan idan kai masa ka shiga cikin haƙƙinsa ka saba ma umarnin Allah sannan Allah madaukakin sarki ya umar ya hane mu da kada mu rinka yi ma juna kirayen kiraye kirayen juna da sunaye waɗanda suke laqabba laqabi laqani wanda yake mara kyau saboda abin da yake komawa ya zuwa ga halitta ko ɗabi'ar wani kamar mutumin da yake mai tsananin gajarta a ce masa malam dogo ko makamancin wannan wani lakabi wanda yake za a yi ma mutum wanda baya so wannan sabanin lakani wanda ake ma mutum wanda ko iyaye da kakanni sun yi masa ya tashi da shi amma ka sanya ma mutum wani lakani wanda za a san shi da shi wanda yake zai zamanto ya kunshi batanci a gare shi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan mummunan suna ne na fasikanci bayan imani sannan Allah maɗaukakin sarki ya hane mu ya umarce mu da mu nisanci zato mu nisanci yawa yawan zato domin wani ɓangare na zato laifi ne kuma kamar yadda shi zato shi ne abin da yake kaiwa ya zuwa ga kaso ma bincike akan mutum yayin da ka zace shi da wani abu mummuna to sai ka soma bincike wanda wannan binciken zai sanya ka kai tajassusi kai shiga burtu shi yasa sai Allah ya hana mu shiga burtu wato ka buya domin ka ji zancen mutane ko ka je ko ka tura a samo maka sirrin mutane domin me domin mummunan zato wanda kake da shi da ƴan uwanka haƙƙin muminai shine su kyautata zato da junansu kuma dukkan abinda zai sa a kawo maka labarin ɗan uwanka in na sharri ne to wannan labarin shine ake kiransa giba ko kuma annamimanci shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana wato miyi kada sashen mu a cikin wannan sura yace kada mu rinka cin naman juna shine ka ɗambaci ɗan uwanka da abin da baya so ko da fa wannan abin yana tare da shi ko da sifarsa ne ko da ya aikata in ka wannan abun baya tare da shi to wannan shine ake kira buhutani shine ake kira giba wanda yake shi kuma buhutani sakamakon sa azaba ce wanda take kona zuciya wanda Allah madaukakin sarki yace wailul lil wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutama wanda duk yake yin wannan wato wannan mummunan ɗabi'a ta wato annamimanci wuta ce wadda za ta ƙona zuciyarsa domin wannan shine abin da yake kawo ɓaci a tsakankani to yanzu musamman mun shiga cikin lokacin da ake ta shirye-shiryen neman mulkin siyasa wanda irin waɗannan abubuwa suna yawa tsakankanin mutane wane na saran wane wane na wane na ɗaukan magana yana kai mawa ne domin in ya ɗauki maganan nan a kusantar da shi a bashi abin duniya a nuna kan cewa shi masoyi ne to duk waɗanda suke yin wannan tun a nan duniya Allah zai tona musu asiri waɗanda suke sun so juna saboda irin wannan mummunan ɗabi'a saboda wannan sabo da wannan sharri da Allah ya hana za su wayi gari su ne makiya juna kuma dukkan mai lura dukkan mai hankali yana ganin wannan a cikin mu'amalar yau da kullum dan haka mu kiyaye kamar yadda Allah ya tsoratar da mu Allah ya yi mana ya bayyana ya buga ya buga mana misali na waɗanda suke cin naman juna na ɗaukan magana wanda na ɗaukan magana a kai ma wani a ambace shi da abin da baya so da cewa wannan tamkar cin naman mutum ya ci naman ɗan uwansa ne alhali yana matacce ka ɗauki mutum bayan ɗan uwanka ya rasu ka zo ka ɗauki namansa ka rinka yankawa kana ci to shine matsayin wannan al'amari da mutum yake yi Allah ya kiyashe mu sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa in dai muna da imani za mu ki wannan ɗabi'a kuma ya mana wa'azi da mu ji tsoron Allah sannan Allah ya kira halittar ɗan adam baki ɗaya da kan cewar Allah ya halice mu daga mutum ne daga namiji daga namiji ɗaya da mace ɗaya su ne annabi Adam da matarsa Hawwa wanda ya fi kowa girma a wajen Allah shi ne wanda ya fi kowa tsoron Allah shi ko tsoron Allah ba wanda ya san wanda ya fi tsoron Allah sai Allah domin tsoron Allah a ɓoye yake a cikin zuciya ita ko zuciya babu mai ganinta babu mai sanin abin da ke cikinta sai mahalicinta shine Allah rabbul izzati wal jalal saboda haka baka san wanda kake wulakantawa kake tozartawa la'alla ya fi ka girma a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa zaka ga mutum me wato gashi rididdigagge me me kama wadda take me kama wadda take budu-budu da kura in mutane ma in ya zo ƙofar mutane ana rufe ƙofa ana ganinsa mabaraci amma da zai yi ma Allah magiya akan al'amari Allah sai ya tabbatar masa wannan al'amari to baka san wane ne yake da wannan sifar ba na kusa na dama da kai na hagu da kai na gaba da kai wanda ka haɗu da shi wajen aiki wanda mu'amala ta haɗa ka da shi a kasuwa wanda mu'amala ta haɗa ka da shi a ofis ta yiwu yana da wannan sifar saboda haka ka kiyaye haƙƙinsa karka tozarta bayan Allah domin sai ka wayi gari ka tozarta waliyi daga cikin waliyan Allah to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar imani mataki ne sama da sama da cewa kawai an musulunta idan mutum ya musulunta ko an haife shi musulmi to sai yayi tsuwururin aiki na da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zamanto mumini na hakika muminai na hakika su ne masu imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa shakka sannan suke yin jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu domin ɗaukaka tafarkin Allah waɗannan su ne masu gaskiya a cikin cewar su sun yi imani sannan Allah ya gargaɗe mu da kar mu ce za mu nuna gwaninta ko za mu nuna sani dangane da sha'anin Allah domin mu ne za mu nuna ma Allah addini bal Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san gaibin abin da ke cikin sammai da gaibin abin da ke cikin ƙasa sannan Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu da cewa kada fa mu rinka tsammanin cewa don mun musulunta ko don mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani gori ne muke yi ma Allah da manzansa kada mu goranta ma Allah da manzansa Allah shine zai mana gori cewa ya shiryar da mu zuwa ga imani in dai mun kasance magaskata domin da ba dan Allah ba da ba dan wannan ni'ima ta Allah ba da Allah ya sanya mu muka zamanto muminai da yanzu kafirai miki da ba dan Allah ya mana ni'ima ba da ba musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba dan Allah ya mana ni'ima ba da za mu rinka sakin bakinmu a kan sha'anin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da ba don Allah ya yi mana ni'ima ba, da ba mu sanya goshinmu a ƙasa muna sujada ga Allah muna zamantowa a halin mafi kusanci da Allah. Da ba don Allah ya mana ni'ima ba, da ba mai munajati da Allah a cikin sallah ba. Ba don Allah ya mana ni'ima ba, da Allah bai sanya mu muna roƙonsa a cikin dukkan tsanani kuma ya zamanto baya damuwa da mu in ba domin wannan addu'ar ba. duk waɗannan ni'imomi ne na Allah da ya mana saboda haka mu gode ma Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima Allah zai goranta mana yana da haƙƙin ya goranta mana akan ni'imarsa mu gode ma Allah Allah ya daɗe mu a cikin ni'imarsa shi yasa yayin da sahabbai mutanen Madina suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ganima ya zuwa ga sababbin musulunta daga cikin mutanen Makka sai waɗansu suka rinka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta da mu ya koma ya tuna da mutanensa su yake rarraba ma ganima manzon Allah magana ta koma gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu kwarai za ku iya cewa mutanenka sun kore ka muka karɓe ka duk duniya an yaƙe ka muka tsaya muka kare ka muka yi yaƙi tare da kai kuma in kun faɗi haka kun yi gaskiya ya ce to amma ba kwa yi farin ciki ba mutane su ɗauki mutane su ɗauki raƙuma da awaki su tafi da su ko kuma ku ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi garinku mutane su ɗauki abin duniya ko kuma ku tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kuka mutanen ansar suka ce Allah shine Allah shine Allah da manzansa su ne za su yi mana gori Allah da manzansa su ne za su yi mana gori sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka rayar da ni a cikin ansar ya ce da mutane za su bi hanya mutanen ansar su bi wata hanya hanyar mutanen ansar zambi ya ce dukkan mutane mayafi ne ansar su ne gyauto da yake jikina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su da imaninsu da jin cewar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun ishe su to mu zamanto haka bayan Allah Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su ishe mu fiye da tarkacen abin duniya da abin da waɗansu mutane suke tattarawa na al'amarin duniya. Allah maɗaukakin sarki ka yawaita ni'imarka a gare mu. Sannan mu yawaita salati ga annab sallallahu alaihi wasallam inna Allah domin Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم عليك بالطوائف الباغية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم انصرنا عليهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله